بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annaba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya da bakwai ne sai za ke yawan saɓani a nan da bakwai insha Allah ta'ala za mu dora a karatunmu na Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wato al-Adab al-Mufrad mun tsaya darasi na za mu tashi darasi na 84 babi na 397 hadisi na 892 inda bala yake babu man kammaha a'ma babun da yake magana akan wato wanda ya kara ai adalla wanda ya batar da makahu yana da matsala ido yazo yana tambaya da Allah ina zan bi in yi waje kaza sai kawai ka kara harba shi wani gurin abinda wasu suke cewa wai aje a aika shi ko kuma a mai ido ne wato a amma din shine mai ido amma bai san guri ba lafiya lau idan shi yake amma bai san gurin ba sai ya zo ce da Allah an ce min unguwa kaza ina zan bi in ji me yake kira a gedi gedi sai ka ce masa ya fita ta nan in yayi nan ya koma can ya hanya da abun ka har da shi gaba daya to ana gyara barna da barna ne misali wai yana magana wanda ba su sallama ba ko mutum bai sallama ba ana gyara barna da barna shi yayi ne shi kai ma sai kai ai ba shi ne dalili ba ai da annabi sai ya ga ba yace wanda yazo bai sallama ba to ai kashi ba mu kuma ji wannan ba gaba daya a hadisin idan mutum yayi kuskure gyara masa ai ai gyara ma kace idan ya zo wannan kace da yayi wannan sai a ce to da Allah ina zan bin je kaza kaza kaza ce to malam ba za ka yi sallama ba ko da ya ya ce ina ma da wani ya ce ya tafi koyon sallama ai duk magana ce a tsanaki amma da mutum ya zo ya tambayi guri ka haika shi wani guri wannan ba daidai ba ne gaskiya bai tsare da bai dace da tarbiyya ta musulunci ba dan a wajen Imam Ahmad Allah ya kara masa rahma yana ganin idan aka bari makaho ya zo a unguwa aka kyale shi ya fada wani ko rijiya ko wani abu ana gani ba imam magana ba duk gaba ɗaya sai sun ba da diya saboda ba wai zancen shi musulunci ko doje abin da yake nema a a wato maslaha mai fitowa fili ba wai mutum ya zo ya yi kuskure a ƙara masa wani kuskuren ba daidai ba ne saboda haka حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد أنا عمرو بن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kaga ikrima babban ɗalibin na Abbas ne idan ikrima ba mutumin kirki bane ai Allah da Abbas ne kamata ya fara ganowa ko ba wai kai ba in ji da za ka cika koshi ka ce ikirma bai da kirki ya yi kaza ya kaza ibnu abbas sai yana cikin ahlul baiti shi ya kamata ya fara gano cewa ikirma bai da kirki kuma idan ka zagi ikirma ka ce bai da kirki to kana ga yawa ibnu abbas zai iya tarbiyya ba shi ma domin shi ya tarbiyyance shi da shi da mujahid da qatada duk wannan wato manyan ko wato tabi'an ɗalibansa ne idan malami ya kware ɗaliban da yake fitarwa yake intaji yake fitarwa to yana fitar da ƙwararru to abin abbas ya fitar da ikirma don wannan ba ga aka yi bajiwa da kunne yana naji ana tsine ma ikrima ibn awa wato dalibi ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi tsira da amin sha Allah ya tabbata in kare wai kai dauka kai ka jin tsawo to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi tsira da amin sha Allah ya tabbata a gare shi yace la'ana Allahu man kammaha a'ma an sabil Allah ya tsinewa duk wanda kammaha a'ma wato duk wanda ya batar da makaho an sabili gabarin hanya wanda take daidai duk wanda ya masa wannan to Allah madaukakin sarki ya tsine masa wannan hadisin banda Imam al-Bukhari a cikin Adabul Mufrad haka nan Ibn Hibban ya fitar da shi da Imam al-Hakim a cikin Kitabul Hudud ya kawo shi babu na 398 babul bazi babun da yake magana akan mugunta zalunci shine misali an ba wa mutum rabon wani abu ya danne ko a zo rabon gado ya yi ba ba shiri duk shine albabiyu ba ko dai a rabo kawai nomali na cikin jama'a ma'aikata ko kuma rabon gado za a ya san inda ya fi kima sai ba ba sai an ba shi nan duk babiyu ne ko kuma ka san ka fi karfin wani sai ka yi dole sai an yi rigima duk ba biyu ne حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام قال شهر شهر ابن حوشب وانا هنا ده مثلا gaskiya شهر ابن حوشب ya ga suna kawo shi in ka koma kitabu rijal cewa da'ifi ne shi حدثني ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت عليه شيء أنا زولي بفنائه فرفاجيا كو تكر جدا إن كان أنت فناء المسجد كو فناء البيت فرفاجيا كو تكر جدا كو ونجري بيك مفائي a cikin gidansa bifi na yi baiki a cikin farfajiyar gidansa bi makka a makka jalisin yana zaune isman rabihi usman bin mas'ud sai usman ibn mas'ud ya zo wuce ta gabansa wannan usman ibn mas'ud din ya musulunta bayan mutane goma sha uku sun musulunta a makka ta iya cewa mutum goma sha uku ne kawai suka wato riga shi musulunta usman ibn mas'ud shi ne yake cewa wato ma kuntu aslamtu illa haya'an minhu yani sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da yasa musulunta ba sai kunyar annabi da yake ji saboda annabi yana yawan bujiro da musulunci duk sanda suka haɗu sai ce bawan Allah ka musulunta to har da kaje yake yana jin nauyin sa to haka ko shi yasa muka faɗa wanda yake kan barna yanzu wanda suke zagin sahabbai na fili da na koyi mu tausayin su muke ji Allah saboda wanda yake wanda yake sako abin tausayi ne kun fahimta ko duk wanda yake sako kuma sabon da zai iya kai mutum ya shiga wuta ya kamata ka tausaya masa ba wani abu ne na murna ba sai dai wanda yake yi da gangan ala basirati wannan to dama ya san me yake amma wanda ya fada musamman wanda shi boha ce ta kai to kamata ya ka tausaya ba to ka ko da yin yana jin nauyin kai kamata yan kuka daga cewa ne matsalar nan ba kuma dubawa ina falaish mana cewa ya kamata a kuma dubawa kaga bai kamata kaza kaza yanzu bayan Allah nan sai gama aiki shi kaza shi kaza a hankalta ma ko ba nasu ya kamata a zage su misali akwai su sanda ne kamata yanzu ka dauka kaza ba eh the labor of heroes fast shall never be in vain ko su bai kamata kaza ba nan tara wannan suke ma da kon addini kaga a hankalta kenan kai ta kawo mutum irin wannan to su ya ba wanke sai ne to kaga annabi duk sanda suka haɗu da Usman bin Mas'ud sai ya bujiran da musulunci yace amma ba abin da ya tabbatar min da imani a cikin zuciyata ya musulunta kenan sai lokacin da aya ta sauka eh har sai da aya ta sauka ita ce wadda zamu biya yanzu inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون yace har sai da wannan ta sauka shine wato yake cewa daidai karantawa al-walid bin al-mughira wannan ayar sai yace wallahi inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna alahu la musbir wa inna asfalahu la mubdik wa ma huwa qawlul bashar inji walid bin al-mughira fa yace wa ma huwa qawlul bashar shine Abu Jahil yake cewa inna la ya'muru bi makarimil akhlaq Allah yana umarci da yana umarni da wato makarimul akhlaq halaye masu girma da kima ba za mu biya sai mu karasa wannan to sai yake cewa حدثني ابن عباس أوتي فكسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم sai murmushi ya ɗaga wa annaba hannu shine wato kashara sai murmushi ya ɗaga wa annaba hannu shine ai badat asnanuhu sai da wato haƙoransa suka bayyana da ya gano annaba alaihi salatu wasallam ya ɗaga ma hannu yana murmushi فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi yace da shi ala tajlis ba ka zauna ba kale yace bala yace zan zauna فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله كان النبي يزورا هنا من سكان كسا فبينما هو يحدثه يا زورا هنا زنكر دشي ينا باجي لاباري إذ شكك النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيد يقيد إداننسا كو يرقى كأ إداننسا كو يقيد إداننسا ينا كلا سما wannan ayar nake son tuno a Ibrahim um tashkhasu fihi al-absar ne farkon aya mode ina gaba kenan la yartabi ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa farkon kun san da wa ce yayi shi kawo farkon aya in ka tire tsakiyar ta yafi wahala um to kalmar da ita ce kawai ta kashi fi yin abu ta irin ta ce an gane ku lokacin da idanu ya su kakkashi to sai yace fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam in sai ce san nabi sallallahu alaihi wasallam bi wasarihi ila sama lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya tsaye da idan sa yana kallon sama fa qala sai annabi yace atani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo kira da abin Allah ya tabbata a gare shi ya zo mu anifan dazu shine a tarihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dazu dazun nan annabi alaihi salatu wasalam ya zo mu to me faru sai yace wa anta jalisun lokacin kana zaune wala tahtabanna allaha ghafilan ko amma ya'malu zalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ita wannan aya to sai ce um kana zaune ɗazu aya ta zo mu um an so kan mun da ayoyi qala fa ma qala lak nan ne ko sai ce me yace da kai qala sai ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون abinda Allah yake inna Allah ya amurukum bil adl Allah yana umarta ku da yin adalci yin daidai shine tsora abu yanzu mutum ya laifi yace da Allah kai mun adalci to kaza ne shi iya laifin sa kenan an kana ne wa abuwa tara ce ai ba abuwa amma an kace ai ba adalci to iya laifin kaza ai ba hukunci bare ko abuwa to to a kyale kake nan ka yadda kai laifi amma adalci ko sai an hukunta ka shi sa wasu masu magana ce cewa wai ba a cewa Allah ya ma adalci sai dai ka ce Allah ya ma afuwa to idan ka ce Allah ya ma adalci ai ka shiga uku ko ba ka bane duk abin da kai ya kama ka da shi kenan kawai ya yafe ba domin kullum cikin zunubi muke in ka bullo ta nan sai ka bulla ta can haka to sai yace wal ihsani da kyautatawa tana da ma'ana biyu ko yawa ko wace daga aga wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin al ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu wa ijai bil qurba da zai je wa ɗan uwa na jini wa yana anil fahsha'i sannan yana hani ga alfasha alfasha shine duk wani abinci amma akwai manyan tafiyoyi da aka gaya wa alfasha zina auren muharrama luwaɗi wannan shine kararar yazo a cikin alqur'ani cewa alfasha ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa ba makatan bane yawa wa sa'a sabila wannan ko sannan kuma wancan wato wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa to shine makatan innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila kan kuma ta tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kaga dukkan ka alfasha aka kira su ko yawa jita da yake wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan in ka zo fasara sai ga ana ɗauko waɗannan awa da misali sai a ce kuma da wasu su amma wannan su ne manya masu igiya uku uku sai ce wal munkari da abin ki wal bagi to ga ishara shine me alakar wato alakar babu da gurin shine mahallin shahid ko ishara zahira ce ko khafiya ai akwai abin da malamai suke cewa in aka zo kana karanta hadisi za ka alaka ta shi da bazi yana ishara kamar yadda muka gani to isharar nan zahira ce ko kuwa kafiya shine kawai abin da nake so ku fahimta zahira ce ga shi nan albabi albabi ko in kana karanta bukari zai ga saboda tsarin cikin sa zai ka lokaci kamar yadda mu ma mun gaggani a baya sai a ce kun sha tambaya ku ce me alakar hadisin da babu in sai an yi tunani to kafiya ce in ku kurukun rana ganin ta kamar rana lokaci a rana sai a ce ishara ce zahira shi ne abin da suke faɗa to sai yake ya ayyukum Allah ya nemi ku wa'azi la'allakum tadhakkarun ko kwaye tintintini qala usman usman yace fa zalika hina taqarra al-iman fi qalbi yace a lokacin da imani na rawa daga jin wannan ayar sai imani ya tabbata a zuciyata wa ahbabtu muhammad muhammadin sallallahu alaihi wasallam yake daga ranar sai na ji kaunar annabi ta kare a zuciyata wane mutum to shi wannan usman bin maz'un din kamar yadda na faɗa abu jahil yana cewa wato inna allah ya'muru bi makarimil akhlaq da kansa da bakinsa yana faɗa cewa allah yana umarni ne da kyawawan ɗabi'u in ji abu jahil shi sa kowanne da hudu ba in ya zo za ku ga a lokacin Umar bin Abdulaziz in yazo sai ya biya ta idan ya zo sauka daga minbari zai ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan za ku goji limamin yanzu suna ara suna yi ko abin da ya faru a daidai wancan lokacin sai a lokacin saboda banu umayya da banu abbas saboda wannan siyasar da ta zo ta shiga su wanda zai sauka sai ya taba wanda ba ya yi abin bai su ana ake tashiwa sai mutum ya zo a ƙarshe wanda baya yi da shi kamar wanda baya san hajjaji sai tsitsi ne masa ya sauka daga mambari ya ce ko mu ila sala kowa ya miƙe za ya sallah yadda ka san dai abg da bdb da ake misali to saboda haka umar ɗan abdulaziz da ya zo ya hau kan mambari ana jira kawai a jiwa zai tsinewa ran da ya hau mambari kawai yana gama zai ce inna allaha ya muru bil adil wal ihsan kawai ya karanto wannan ayar wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun daga nan sai gano ya canza kuma halifan mu'minin amirul mu'minin ya ya canza wa mutane salo kowa sai ya dauki wannan salon shine ya biyo har zuwa limaman mu kuka ji ana faɗa wannan to wannan shine asali kar wata za a tambaye ka ka ce yawwa ba zamanin sahabbai aka fara ba Umar bin Abdul Aziz shine ya fara tabbaka wannan in zai sauka daga mimbari saboda inuwa da ake zai ce kun ga ai aya ta dace da abin da ya faɗa a guraren ko da yakon ka zai sauka ka tsine wanda ba ta yi sai ce Allah yana umarni da ayi adalci ko ba ka kaga adalci zai janyo lokacin da wani ya zo yana zagin hajjaji a gaban sa yace kai shugaban mu ne ka kuma zagin sa ya hana shi kamar da wani yazo yake masa ai za ka ta ganin abin mamaki a kisar Umar bin Abdul Aziz da wani yazo yake masa yazo yazo yake masa wai me yasa ba za a kwato wa rafi biyu ne yazo yake wai ya kamata a karɓo wa rarraba ba haƙƙinta da sai Abubakar suka kwaci suka yi mata gashi ta abubakar sai ce to yana da salo wajen magana sai ce to ya ce bayan sai na abubakar ya hau ya sauka waye ya hau ya ce umar ya ce bai karba mata ba ko ya ce ya ce bayan jiba ya ce usman ya ce bayan jiba sai shiru saboda an zo gurin ya ce tambayar ka nake bayan shi waye ya hau bayan sai na usman da ya matsayi zai ce sai na ali ce ya me yasa shi zai karba mata ba yake ba mata sa wace ko ka fi sai ka fi sai na ali san fadi ba kuma sanne yana da dama alfa da omega ne a lokacin a matsayin ka na number one citizen ai ba sai an gaya ba ba kawai dauka aka ka bayar ko yace me yasa BBC duk ba shi ba sai ni yanzu kake so da ban kai komai ba in yi sai tashi ka babu guri ya kore shine kawai maganin su kenan eh yana cikin jikokin sa yana Umar Umar bin Abdul Aziz to saboda haka kaga abin da ya ba shi amsa ke shi ne yadda ake yi irin wayannan amsoshin kuma shi kansa sai da alim da ya zo da wani ya zo ne ma karambani ya zo ce da shi yace kai kalifancin ka ba abin da ake banda rigima kawai kaga Abubakar yayin mulkin sa lafiya lau ba fitintunu sai na Usman ya dan Umar ya zo ba fitintunu wanda yasa wai kan bai sai yake ka san za ka rika samu in dai harka za ka yi ta jagoranci ko ta iri ce sai ka haɗu da yan takife wata ran Allah yace masa wanda yasa sai yace eh to abin da ya janyo gaskiya shine saboda sai na Abubakar da Umar yace waɗanda suke mulka iri na ne su suka mulka duk iri na ne yace ni kuma waɗanda nake mulka irin ka ne an ga kai ko wata ba shine kawai shine magana yace ji wanda suka mulka gaba ɗaya iri na ne waɗanda suka san ya kamata kenan kai kuma wanda nake mulka irin ka ne wanda ban san ya kamata ba sai ka yi wa gobe da shi kenan mu ka dawo gobe to wannan shi Usman bin Mazun kamar da muke faɗa mun faɗi wannan cewa Umar Abdul Aziz yana karanta ta ƙarshen kowanne kowanne hudubarsa sannan Usman bin Mazun ya yi jira ta da ɗansa As-Sa'id da ake kiran sa Sa'id zuwa Habasha an gane ku sannan a hijirar farko kenan lokacin da ya samu labarin cewa Qurayshawa sun musulunta sai ya dawo yake da karkashin kulawar Walid bin Mughira sannan shi ne wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ba umarni da yake sha'awa na dawo ga annabi yake rika azumi in za ku iya tunawa shi ne sannan lokacin da Labid bin al-Asam mun yi bayanin su kafi da wuce ku wanda annabi yake kada an yi sulima maganganun sa ba su zo ya kinje musulunta ta akai ba wato har yan sa ya musulunta amma zuciyarsa ba ta musulunta ba kun manta kenan ta ji bi da yake mun faɗi shi an ko wannan ko lulu wal marjan anan ne yawa to shine a cikin abiyatin sai ki to ala kulli shay'in ma kana Allahu ba'il wa kullu na'imin la mahalata za'il ko ala kulli shay'in ma khalalla duk abin da ba Allah ba ba ilu banda ne girme ne ba fa musulmi bane ka duba baiti wa kullu na'imin yace ce wa kullu na'imin ko ta irin ni'ima la ma'alata ba makawa za'ilin sai ta mutu to yana jin wannan shi kuma Usman bin Maz'un da yake kazabta yace ba daidai ka faɗa ba ƙarya kake yi yace na'imul jannati la yazulu yace ni'imar aljanna ba za ta gushe ba wannan amsa ta yi to shi Usman bin Mazun shi ya baki wannan amsa to sai aka samu wani tunda an tara mutane ewa yana wannan baitukan ya ka samu wani wawa daga cikin masu sauraron baitukan yanzu ya gaura wa Usman bin Dan Mas'ud mari yi kiba masa mari har sai da irin idan zai samu matsala ya yi kuru ya samu matsalar ido to shine farkon wanda ya rasu a Madina a cikin muhajirun Usman bin Mas'ud shi ne wanda aka fara binnewa a baki a wani garkar baki a in ka je baki a za a duk da ake waye take an cire ma tarihin da za a iya gaya ma wannan sannan annabi alaihi salatu wasalam ya sumbaci goshinsa lokacin da ya mutu lokacin da ya bar duniya annabi an ga idanun annabi na zubar da hawa sallallahu alaihi wasallam yayin da dan annabi alaihi salatu wasalam ibrahim al-mu'azzam ya bar duniya ai za ku iya tunawa kun biya ko dai a cikin wasu littattafan da ake biyawa da annabi yake cewa ilhaq bi salafina salih Usman bin Maz'un ya ga da yanzu ya rungume ɗansa yana cewa ka je ka haɗu da magabatan mu na kwarai shine Usman dan Maz'un saboda haka wannan shine Usman ibn Maz'un kamar yadda na faɗa cewa duk da hadisin da ibn isnad da ya saboda shahar ibn Hawsham mun samu duru waɗanda za mu iya amfani da su a ciki. Na, babu uqubatul bazi, babin da yake magana kan uquba wanda ake yi wa wanda yake mugu mai mugunta ko kuma zalunci. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا محمد بن عبيد التنافسي شيني في كما wannan shine ibnu umayya abu abdullah الأحد مولى إباد ko maula iyad iyadu bil hamza sika ne gaskiya haka ce mutum ne mai wayo kuma yana da hadisai da yawa sannan mutum ne mai riko da sunna kwarai da gaske an haife shi shekara ta 124 farkon karni na biyu kenan sannan ya bar duniya shekara ta 205 ya shekara nawa kenan na ya shekara 81 a duniya ko haka 81 205 akwai 124 81 haka ne ko to shekarun da ya a duniya ke shi ne yake cewa kala hadasana muhammad bin abdul aziz shi ma suka ne ana abi bakr ibn ubaidillah bin anas na'am عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آل جاريتين duk wanda ya kula ya tsaya a daidai a kan ‘yan mata guda biyu wannan ayata cikin nisa'i banki huma ɓaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa ne kuntum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum sai ce zalika adina Allah ta'awudu wannan kalmar